suke mu ma yaushe muke koyi da su muke abadan wallahi ya zahra babban da husaina abadan wallahi ya zahra babban da husaina
a wannan muhalli din ake kamar abin da ya shafi bankwana da kuma jawabi na musamman da su malam suke gabatarwa saboda 'yan uwa da suka yi rakiya waɗanda suke komawa masu tafiya kuma ya zama an ɗauki harama insha Allah kamar yadda aka saba akwai jawabi da za mu saurara a wannan muhalli ko yawa akwai muhimman abubuwan da aka saba jaddadawa kamar lokacin da za a taso kuma sauran lokutan da muke gabatar da irin waɗannan tarurruka din na buƙatar yan uwa ya zama suna bin tsari kuma suna kiyaye wato ka'idoji waɗanda aka zayyana a irin wannan aikin domin kowane aiki ibada yana da ka'idojinsa to muna fatan yan uwa za su ci gaba da bada haɗin kai da goyon baya da kuma kiyaye tsarin da ake da shi duk lokacin da wata matsala ta faru a sanar da waɗanda suke da alhakin kula da wannan kamar abin da ya shafi tsaro gaba ɗaya yana hannun wakilanmu jami'anmu na tsaro harisawa so duk lokacin da wani ya lura da wani abu da Allah ya matsa ya gaggawa ya sanar waɗanda suka dace akwai jami'an lafiya akwai sauran bangarori dai daban-daban insha Allah kafin mu ji jawabin su malam zan so dan tunatar da mu abu biyu cikin haƙƙin shahada da yan suka sani da Allah manta da shi a yanzu ma da da suke
لبيك يا الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك أمير المؤمنين لبيك أمير المؤمنين لبيك أمير المؤمنين لبيك أمير المؤمنين لبيك يا دراو لبيك يا دراو لبيك يا إمامة لبيك يا إمامة لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسيني لبيك يا حسين لبيك يا خميني لبيك يا خميني لبيك شد الفوليو لبيك شك الفوليو لبيك شد الفوليو لبيك شك الفوليو لبيك يا الفتكي لبيك يا الزكزكي لبيك يا الفتكي لبيك يا الزكزكي صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
ولا سيما بقية الله في أرض الله في أرضه أرواحنا له فداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah bayanai sun riga sun gabata mun zo wannan marhala wato na ƙarshen rakiya kenan insha Allahu saboda haka yan uwa wanda suka waro rakiya daga cikin gari zuwa nan sai mu ci Allah ya saka da alheri kuma insha Allahu daga nan ne za su yada zango su koma kuma sauran yan uwa wanda za a ci gaba da tattaki insha Allahu daga nan kuma za a miƙe zuwa ga inda za a yada zango to kuma kamar yadda muka saba bayani ko bara mun ambaci wannan cewa dai al'amarin an tattaki al'amari ne mai muhimmanci kwarai da gaske amma akwai abubuwa uku muhimmai daga cikin irin dimbin wato manufofi da dalilai na tattaki abu na farko kamar yadda muka sani shine muna taya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ahlul baiti da sauran bayan Allah wato juyayi akan wannan al'amari muna yin jaje ga maza Allah sallallahu alaihi wa sallam muna kokawa tare da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan ta'addanci wanda aka yi ma ainihin wato 'ya'yan ɗakinsa wannan shine dalili na farko abu na biyu kuma har wala yau kamar yadda muka sani al'amarin tattaki al'amari ne na ibada al'amari ne na ibada na bin Allah da imam sadiq alaihi salatu wassalam ya ambata cewa lokacin da aka tambaye shi falalan ziyartar kakansa wato sai da shuhada yake cewa in mutum ya ziyarci imam Hussein to duk tako ɗaya ana kankare mishi zunubi kuma ana ba shi lada kuma ana ɗaukaka darajarsa in ya gaba wannan ziyarar zai koma gida mala'iku suna ce masa albishirinka ya bawan Allah ba za ka taɓa ganin wutar kuma ba za ta taɓa ganin ka ba. to wannan yana daga cikin ainihin wato manufofin mu sannan kuma har wala yau abu na uku shine cewa tabligh isar da ƙarshe sako isar da sako saboda haka za mu ga cewa alal haƙiƙa al'amarin tab- ah, tattaki al'amari ne wato na tabligh ta yadda za mu ga cewa mun koyi wannan daga wajen su wato sai da tuna zainabul kubra da ainihin wato imam zainul abidin alaihi salam da sauran jama'a wanda ya kasance bayan waƙiyan karbala irin waɗannan wuraren da aka yi tafiyar da su domin a muzanta su a ci musu mutunci to kuma sai suka amfani da wannan daman wajen majalisul aza suna isar da sako suna ankarar da al'umma shi yasa a yau za mu ga cewa waɗancan wuraren da aka bi da waɗancan bayan Allah a yau sun zama wato sansani wato na fahimtar tafiyan ahlul bait alaihi musallam to wancan lokacin aka dasa wato wannan ainihin wato aka aka yada wannan iri na fahimtar tafiyan ahlul bait alaihi musallam saboda haka za mu ga cewa wannan batu na tattaki batu ne na tabligh wanda kaga duk inda aka yada zango akwai shirye-shirye wanda aka tsatsara na ainihin isar da sako kuma ba ma sai an yada zango ba akan hanya ba za mu lura yan uwa ana ta tabligh so wannan yana da mahimmanci kuma za ga cewa tun da aka inda aka taso har zuwa nan kaga ainihin ga mutane a sa a gefen hanya suna ta ainihin wato jin sakonnin da ake isarwa saboda haka al'amari ne na table saboda haka yan uwa ya kasance mu dauki kawunan mu a matsayin wato muballigi na an imamin al-Hussein wanda yake tattaki fa yana ainihin isar da sabon Imam Hussein ne to saboda haka kaga ya kamata ka zama kyakkyawan ambasada kyakkyawan wakili na Imam Hussein a ga kyawawan ɗabi'u tare da kai inda za ka je ya zama da kenan cewa mutane su ji kyakkyawan lafazi su ga kyakkyawan mu'amala tare da kai a gani saboda haka mu ya mu a ga wannan kyakkyawan mu'amala mutanen da zamu gamu da su akan hanya mun yi akacin kokarin mu mu isar da ainihin wato sakon musulunci a gare su saboda haka tafiya ta tattaki tafiya ce wato ta ainihin wato kenan a isar da sako ta saboda haka wayannan su ne abubuwa uku muhimmai dangane da abin da ya shafi tattaki to saboda haka a ƙarshe muna jaddadawa 'yan uwa a ci gaba da addu'o'i domin alal haƙiƙa akwai bayanai waɗanda muke da su na mummunan aika-aika na makirci wanda ainihin wato aka kulla mana shi yasa ma za mu ga cewa wajen tasowa akwai inda aka ce za a taso kuma daga bisani aka samu canji to ala ta halin muna da masaniya dangane da wato miyagun wato kulle-kulle da makince-makince iri-iri wanda ainihin wato ake kulla mana amma kuma a kullum muna ganin ce ba Allah madaukakin sarki wanda za a ga cewa yanzu haka da safen nan ma a kowansu mata wanda ya kasance Allah ta'ala ya tona musu asiri wanda aka turo su akwai wanda suka turo su da ainihin wasan ɗinka musu hijabai ya zama na kenan cewa wajen mace talatin aka turo da ta- abin nan mutum ainihin wato a talatin mata talatin an dinga musu hijabai ya zama da kenan cewa kuma suna ɗauke da abubuwa masu fashewa to sai ya zama da kenan cewa inda aka saukar da su makwabciyar wurin ya zama da kenan cewa tana ganin shiga da fitansu dai hankalinsa bai kwanta ba ya zama da kenan cewa dai ainihin wato da kusa da yi bayani don gane da wannan abin kama kama dai ya zama da kenan cewa har aka kai ga damƙe wa'annan mata to to kuma ba za ku rasa jin labari ba cewa akwai wani wato hamshakin jirgin sama da aka kama a jiya shaƙe da ainihin wato mugan makamai shi ma a jiya jiya kenan a gari to saboda haka akwai abin da suka shirya to amma alhamdulillah Allah madaukakin sarki yana ta sa sabani a tsakanin su ana ta ainihin rigingimu kuma dai abubuwa suna ta dagulewa a tsakanin su to saboda haka Allah ta'ala ya ci gaba da dagulewa ya tsara dabalgula ya dabalgula ya dabalgula da kankanin al'amuran su saboda haka kamar yadda muka ce duk inda aka tsaya ya kasance ainihin wato in aka yada zango a- a a sauka da addu'a a tashi da addu'a saboda haka ya kamata ainihin wato ah, mu takaita wannan bayani akwai tafiya a gare mu ba batun lugudan kalmomi ba ne lugudan ainihin tattaki ne saboda haka ya kamata mu tsaya nan mu yi addu'a mu yi salati maza Allah sallallahu alaihi wa sallam goma mu karanta halbunan la wa ni'mal wakil shi ma kafa goma muna godiya ga Allah madaukakin sarki don gane da tallafin da yake sai mana التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم madaukakin sarki ya kare mu ya kasance tare da mu a wannan tafiya tamu a cikin dukkan al'amuran mu ya kasance tare da mu Allah ta'ala ya kasance ya sa mu a cikin rundunar Imam Hussein duniya da lahira ya sa mu a cikin masu amsa ma jagoran mu maulan mu Imam Hussein a lokacin da yake cewa hal min nasirin yansuruna
insha Allah sai a shiga tsawon yadda aka tawo biyar biyar yadda aka tawo fara da harkar
أبي حسين Nan take sai ku fada ta ta hargitse ta koke koke kuri don ya mace ne ta je hargitawa ya za a wargatse ne sa a dakatar da imam ala dan Hussein. Kuma arba'in wuri a Kirmana Hussein. a kira sallah sai ala sayyidu da mai kiran ya ce a shahadu muhammadu ali ya ce kaka Hussein zo yunkurin mutum da ke zalunci sunnar imamu Hussein mutaka a kas mutake zalunci labai kasidu Hussein ataka a kas ziyara sunna ne labai kasidu Hussein shi ma a ida sabo halali ne labai kasidu Hussein in an kashe mu mun yi shahada ne labai kasidu Hussein burin mu duniya ta fahimta ne me aka yi wa Hussein taka a kasmu take zalunci labai kasidu Hussein burin mu ne a san hanyar Allah labai kasidu Hussein masani koyin addini da burin ma'aiki masani kada lafin faɗa ce tarar sarki ya kake gani da mai koyi ga makiyin ma'aiki da ci san husaini idanu an bar hanyar manzan Allah dole in yi
kai za ku gidi fa kai kai
Thank you.
da kwamuta take a ashura sannan buga har su ma take a ashura mawa da maganar manzo take a ashura mun ya ce fa shi za ka a karshe ne a ashura karbala ba za a je kamar ashura an kashe yaran manzo nabi a ashura an tare su ne fa a can karbala a ashura sun ga ai bala'i ku gala gala a ashura ɗan gidan ma'aikin ma karbala a ashura ba abinci babu ruwa ba su a ashura karbala
da wancan abin da ka saka a nufi ya aini aikin haris din nake gaba ɗaya santar din nake wa aiki
ai duk samari ne nan gurguzun samari ne sannan mu kafar mu ta saba mun amsa kiran malam za mu je da sawunmu ga mu nan zuwa zarzaki ga mu mun taho zazzau an kashe jinin manzo imam Hussein jinin manzo jikan rasulallah ɗana fatima zahara ɗan gidan imamu ali kasan dole ne mu ɗau caji a kashe jinin manzo malam kai shiru kana kallo Aba ai akwai abun kunya kukan gamunan zuwa zazzaki ga mun taho zazzau gamunan zuwa zazzaki ga mun taho zazzau za mu je da sawun mu kai ya na gaba kwa caji kai ku ruwa juma kai ku ruwa a juma haba maza mazan Allah ga rundunar Husainawa maganin Yazidawa ga munan zuwa zazzaki ga mu mun taho zazzau dan mu saba mu kafar mu ta saba gurguzun samari ne yan caji kun saba mun amsa kiran malam ga munan zuwa zan saki ga mu mun taho zazzau ga munan zuwa zan saki ga mu mun taho
Thank
ya fama